بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا تتأسبر در اللهدي شاءك دوة صفر wata na biyu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa ala'arihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya dace da sha bakwai da wata na takwas watan agusta shekara dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta miladiyar haihuwar annabi isa ɗan na maryam kamar yadda aka saba kowane mako a daidai wannan lokacin muna gabatar da karatun umdatul ahkam a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsinitau a wannan kasaitaccen birni na tawa a wannan ƙasa ta Nijar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da yi mana jagoranci wanda yau kuma za mu tashi darasi na arba'in da bakwai a jerin darussan mako da muke gabatarwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon karantawa daidai da kuma fassarawa tare da aiki da abin da muke karantawa Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana soyayyar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muna cikin babul wasaya a satin da ya gabata mun fara karanto hadisin sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara masa yarda wanda babu laifi yau mu kara karanta hadisin sai mu kara gaba malici an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu daga sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara masa yarda qala yake cewa جاءني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعودني عام عام حجة الوداع من وجع اشتد بي yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gani na a wani rashin lafiya da na kwanta jiya bana da lafiya wanda wannan rashin lafiyar ya tsananta a gare ni a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada aikin hajjin bankwana kuma aikin hajji tilo daya a rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam fakultu sai da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulallah ya ma'aikin Allah qad balaga bi min alwaje imata'a haƙiƙan ciyo ya kai min matuƙar yadda kake gani cewa ciyon ya galabaita a kaina wa ana zumarin kuma ni mutum ne ma'abuci dukiya Allah ya ni'imtar da ni da dukiya dukiyar ba karama ba zumarin ai sahibi sahibu malin ma'abuci dukiya wala yarithni illa ibnatun ba wanda ke cin gado na illa mutu sai mutum dai a duniya shine iyata kacal ya annabi Allah afa atasaddaqu bi thuluthi mali shin ya annabin Allah ya halitta ya dace na yi sadaka na ba da dukiya ta ɗayin cikin hukunta na baiwa wanda ya kamata na baiwa tun ina raye? kwana sai annabin Allah ya ce la a a hakkadka ɗauki ɗai bisa uku ka bayar na dukiyarka saboda ɗai bisa uku yana da yawa a raba dukiyar ɗai a ɗauki ɗai cikin uku a bayan annabin Allah ya ce yana da yawa a sulsai biyu cikin uku a kwan bi sulsai mali biyu cikin ukun dukiyata ya raba dukiyata uku sai in ɗauki kashi biyu in ba mabukata sai in marmata kashi ɗaya ya ma'aikin Allah hakan ya dace ya yi qala annabi Allah ya ce la kai wannan qultu sai sa'ad ya ce sai na ce wa ma'aikin Allah fa shartu ya rasulullah ya ma'aikin Allah me kake gani game da na bada rabin dukiyata na ɗauki raba dukiyar biyu na bar mata rabi na bada rabi kyauta wa wanda Allah ya ci da na basa ƙara sai annabin Allah ya ce la kada kai haka bai kamata ba ƙara sai yake cewa bai kulki sai ce fasulusu ya ma'aikin Allah to ɗai cikin ukun dukiyar ba a raba in kasa dukiya ta uku na bar mata kashi biyu ita sai mai sadaka da kashi ɗaya ya ma'aikin Allah me kake gani game da dacewar yin wannan ƙala sai annabin Allah ya ce a sulusu wa sulusu kathirun ya ce ɗai saman uku ɗai saman uku ka da yawa shi ma innaka an tazara warasataka aghniya'a khairun min an tazara ma'alatan yatakaffafuna yatakaffafuna nas ma'aikin Allah yace da shi sa'ad ka sani fa ka bar magadanka iyalinka su kasance wadatattu bayan rasuwarka ka bar musu abin da za su iya rayuwa shi ne mafi alkhairi gare ka da kuma su baki daya da ma al'ummar annabi baki daya bisa da kabar su suna rukun mutane a cikin al'umma kabar iyalinka a wadace kabar musu abun da za su iya tsayuwa su rayu bayan rasuwarka kasancewar ta waje ce ba a san mata da tafiya nema ba maza suke tafiya neman kudi za su kula da mata to kuma za ka barta ita kadai to ka barta cikin wadata shine mafi alkhairi gare ka gare ta da kuma ga al'ummar baki daya domin idan ta zamanto tara cikin kunci na rayuwa to akwai matsala abin zai iya shafuwar mutuncin ka ya shafi mutuncin da kuma shafi mutuncin al'ummar annabi baki daya amma in tana cikin wadata to ba a tunanin wani abu zai iya samuwarta ina fatar mun fahimta mafiya yawan yanzu mata suke shiga sana'a ta karuwanci daga barane daga a taimaka min ne suka koma karuwa Allah ya sauwake Allah ya rufe asiri to sai annabin Allah yake cewa da shi kaji wannan kabarta a cikin halin wadata yafi kabarta a cikin hali na kunci da talauci tana roƙon mutane وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها كسيبا بذاك تبتشير دوات الدوتشير وبأرايوه da kake neman yardar Allah subhanahu wata'ala kana neman Allah ya yarda da kai cikin wannan abun illa ujirta biha face sai Allah ya baka lada game da wannan abun duk abin da ka ciyar in dai ciyarwa ce kai dan Allah to ka sani cewa komi karancin al'amarin Allah zai baka ladarsa shi Allah subhanahu ta'ala yana dubin zuciya ne shi yasa Allah nafsu yake cewa yake cewa da dayan ku law anfaqa ahdak law anfaqa ahdakum dhahaban uhdan ma balaga nisfu nisfu ashabi au kama qala alayhi salatu wassalam da ku zai ciyar da dutsen uhudu zinariya mutum ya ba da kwatankwacin dutsen uhudu na zinariya annabin Allah ce wallahi bai kai mudu ɗaya da sahabi ya bayar ba saboda girman niyya da kuma watan yadda imani ya rata zuciyarsu Allah ya ƙara musu yarda tamamin fanci karatun ko sai manzon Allah yake cewa to ba wata ciyarwa da zakai da kake neman yardar Allah a ciki face sai Allah ya baka lada in kai dan Allah to Allah subhanahu wataala la yudhi'u ajral muhsinina Allah baya tozartar da ladar masu kyautatawa sai ce hatta ma taj'alu fi fi fi imra'atik har abin da za ka sanya a cikin bakin matarka shi ma a matsayin sadaka ne Allah zai baka lada jama'a mun fahimta abin da za ka kawo gida iyalinka su ci su ƙoshi manzon Allah ce shi ma sai Allah ya baka ladar bisa wannan abin to tambaya shi duk abin da mutum ya kawo a gidansa shine Allah zai ba sa lada malai suka ce a'a dole sai wannan abin ya kasance ka nemo sa ta hanyar halali matukar haramun ne ba wata lada da Allah zai baka kuma idan sun san haramun kake ka musu su ma suka ci wannan haramun suka zauna to su ma annaru aula bihim kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa duk jikin da ya ƙara maiko da kudin haramun to fannaru aula bihi ko ta dace da wannan jikin Allah ya kare ashe ana baiwa mutum ana baiwa mutum ladan abincin da iyalinsa ya ci ne idan ya nemo abin ta hanyar halali shin matarka kadai ko har da 'ya'yanka duka har da 'ya'yanka baki daya ba 'ya'yanka ba hatta wanda kake rike da shi a matsayin darduku ko yaronka in har zaci a cikin dukiyarka to Allah subhanahu wataala zai baka zai baka lada shi yasa jama'a cikin yawaita iyali akwai alkhairi akwai alkhairi cikin yawaita iyali masu iyallai da yawa sun fi kowa ladar ciyarwa wajen Allah subhanahu wata'ala Aisha Allah ya kara mata yarda ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da ciyarwa waye kamata na ciyar sai manzon Allah ya ce makusantarki wanda suka fi kusa da ki kaga ba wanda fi kowa kusa da kai fiye da matarka ko kaga ashe in ka ce da iyalinka abincin rana akwai lada abincin mari abincin safi akwai lada abincin dare akwai lada ka so kaji a zauna a ci ladar da Allah zai baka in gidanka ne ba dai take ba da ka so kaji a fada a ci ka saya kaza guda ɗaya a gidanka a ci tafi lada bisa da ka sai kaza guda goma a fada a ci jama'a mun bai karatun ka san akwai wanda ba sa ciyar da iyalansu amma saboda a ce wai suna yi cikin al'umma sai ga ana ta albazaranci amma gidan kuma matan ba sa ganewa kare aka ce ana biki a gidan ku ya ce mu gani a ƙasa eh in Allah ya maka ni'ima wanda yafi kowa ya kamata yafi kowa jin daɗi to bayan mahaifanka wallahi ba kawar iyalinka matanka da 'ya'yanka يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين إن جاء الله farkon wanda ya kamata ya fara kowa ya fi kowa jin daɗin dukiyar da Allah ya maka a duniya ba kamar uwa da uba wallahi su ya kamata su ci mai kyau su sha mai kyau su kwanta saman abun kware su kware cikin gida lafiyayye mai kyau su taka mota lafiyayya wannan haƙƙi ne da Allah ya ɗora akan duk da Allah ya wa arziki ya zamanto farko wanda zai mori dukiyarsa su ne uwayensa ina fatan mun fahimta bayan iyaye kuma to kuma sai iyalanka matanka da 'ya'yanka Allah subhanahu wata'ala ya samu ne lafiya to sai manzon Allah yake cewa qultu ya rasulullah ukhallifu ba'di ashabi ya annabin Allah zan bar bayana zan bar wasu daga cikin baya zan bar bayana na saba ma zan tahina bar wasu daga cikin abokane na qala annabin Allah ke cewa lan tukhallaf lan tukhallaf wa ta'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah ba za a barka ba ka aiwatar da wani aiki wanda kake neman yardan Allah illa zadat bihi barakatan face sai Allah subhanahu wataala ya ƙara maka albarka yana ganin kamar zai mutu ya bar abokanansa an yi hijira tare kuma su ya shiga shi an dawo garin madina an dawo garin makka tunda a makka ne yake manzo Allah sallallahu wannan maganar ba a madina bane sai to amma yanzu annabi ni na yi hijira na tafi makka ai madina kuma yanzu ni zan ga ni zan mutu a a makka bayan na baro na tafi gari da aka aka yi umarni mu hijira yanzu kuma zan dawo na mutu a cikin makka kaga ai na raguna kamar hijirar da akwai wani abu a cikin ta sai annabi ya ce masa a'a lan tukhallaf fata'mal amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zalat bihi darajatan wa rif'a ubangi subhanahu wataala ba zai rayar da kai ba ya kara maka kwanaki a duniya face sai Allah subhanahu wataala ya kara maka daraja da daukaka ta hanyar ciyarwa jama'a muna wasa da aikin da na ciyarwa ba karamin al'amari ba ne wallahi wani sahabi ya tambayi ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah shin annabin Allah kana ganin ina son ka faɗa min abin da za na shiga aljanna sai annabin Allah ya ce abin da zai kai ka aljanna da wuri abu guda uku ne jama'a ku ji da kyau ababen da ke kai mutum aljanna in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to ababe guda ku suna ga cikin abin da ke taimaka maka shiga aljanna da wuri na farin ciyar da abinci ka zamanto mai ciyar da bayan Allah mabukata ba ka tara masu kudi kana ba su abinci ba a'a ka sa akwai wanda fashi kamar danda a ce wani yana yi eh sai kaga ya tahi irin tafiya ta kama su da wani mai kudi sai ya zo a ɗauki otal tsadadiya da za a raba wannan kudin da zai yi amfani da su su bata a otalkin ne Allah ɗai ya san talaka nawa zai ci abincin safe da rana da dare da wannan kudin wallahi wani lokaci masu kudin ba sa wa kansu adalci duk da wala tansa nasibaka min ad-dunya in Allah ya baka nuna ma Allah Allah ya baka dina harka karanci shi fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith amma kada ya saka wuce gona da iri ai bayan bayan ka kai abin da yake na mustahabbi kula da bayin Allah cikin wajibat wanda Allah ya baiwa wanda Allah ya baiwa dukiya to dan haka sai yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wasa idan ka ciyar tana sa ka samu daukaka muka ce abin da ke kai mutum aljanna guda uku da wuri su ne na farin ciyarwa na biyu yin sallama wa bayin Allah kaga al'umma ka sakarwa mutane huska assalamu alaikum wa alaikum assalam kaga wannan abun to wallahi na cikin aikin alkhairi da mutane da dama sun yi asarar sa na uku shine tashi cikin dare kana yin sallah kana gana da Allah lokacin da mutane suke yin barci ko kun barci karatu wa'annan abun guda uku jama'a ciyar da abinci wa talaka mabukaci ana ciyarwa ne wa mabukaci ba wanda ya ya goshi ba shi yasa rage cewa khairut ta'ami wa ta'amul walima wa sharrut ta'ami ta'amul walima ko mafi alkhairin abinci shine abincin walima mafi sharrin abinci shine abincin walima me ake ni da wannan alkhairin abincin walima a kira mabukata su ci sharrin kuma a kira da ba sa da bukatar abincin kaka tara walima ka kira duk masu kuɗi kaga mutum ya azo da manyan motoci a kira ya ku bayi ayyuhan nasu ayyuhal malau eh kafi samun ladar su daga ce wanda abin da zaka kama su shi ma yana zai iya yin sa to ka ka ka wanda shi wannan abin ya jima bai hadu da shi ba kafi samun lada ina ba ta mun fahimta Allah ya dace da mu to yake cewa Allah ba zai kara maka rayuwa ba ta hanyar ka ka zauna a gari ka ciyar face sai Allah ya daga darajarka da kuma watan daukaka gare ka sai ce wala allaka an tukhallaf yace wala Allah kuma Allah zai iya jinkirtar da kai ya bar ya bar ya ƙara maka rayuwa ashe manzo sallallahu alaihi wasallam cewa Sa'ad ba zai rasu ba a yaushe a cikin wannan rashin lafiyar da yake wannan na daga cikin alamar annabtakar manzon Allah gashi kwance bai da lafiya kuma ga shi yana ganin kamar hitar da yayi gawar akwai dan abu matsala cikin ta to sai adabin Allah yake cewa wala allaka an tukhallafa hatta yuntafa bika aqwam yace wala Allah ubangiji in ya ga dama sai ya jinkirta maka amma da tahqiqi ce tabbas in Allah zai jinkirta maka dan wasu mutane su amfana da kai wa yadurru bika akharun kuma su cutar da kai Allah sai ce Allahumma bi li ashabi hijratihim ya Allah ka zartar da wa sahabbaina hijrarsu yala duk wanda ya jira Allah ka zartar masa da hijirarsa ka karba masa wala tarudduhum ala aqabihim yace ya Allah kada ka mido su bayan diga akan digadigen su bayan sun bar garin kafirci da aka yi aka aka kore su a ciki Allah ka karbe su a ciki ka bar su a garin a garin Madina wannan na karanta da mu falalar garin garin Madina kenan ko sai yake cewa lakin al-ba'isu sa'd bin khawla yarfi lahu rasulullah anna makka an an mata bi makka sai dai albaisu dake cikin darura yake cikin shin lafiya shine sadi dan kaula wanda yana yana jajirta cewa zai mutu a makka amma dai a ƙarshen maganar ba a makka ba a makka Allah subhanahu wataala yi masa yi masa wafati ba wannan hadisi yana karantar da mu fa'idodi kamar haka za mu tsinta daga cikin fa'idar ta farin jama'a shine an so ka kai wa mara lafiya ziyara kuma in ka zo wajen marar lafiya ba gigiran tsegumi ake yi ba a addu'a ake ma marar lafiya daga cikin abin da ake cewa wanda bai da lafiya in ka zo ganinsa as'alullah al'azim rabbul arshi al'azim an yashfiyaka ka faɗi wannan so bakwai manzon Allah saki ta duk wanda ya je ganin marar lafiya yace as'alullah al'azim rabbul arshi al'azim an yashfiyaka so bakwai in har ba ciyon ajli bane sai Allah ya warkar da shi in har ba ciyon ajili ba ne sai Allah ya warkar da wannan marar lafiya sadaka ana cewa da shi la ba sa tuhuru insha Allah la ba sa tuhuru insha Allah idan wani abu ne kuma ya kama sana wani abu ne ya cije sa kaje ganin sa kana aika masa tawayi ba laifi akwai wanda ake ka tabo ka sa ka tabo ƙasa ka danna inda jijimuwar take ka karanta masa bismillahi turbat ardina bi riqati ba'dina yushfa bihi mariduna bi idhni rabbina wannan tana da cikin addu'a da aka hakaito manzo sallallahu yana karantawa mara lafiya idan ya zo gani mara lafiya Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan kuma shi kansa akwai ladubba na jiya in kana jiya akwai abun da ake bukatar ka kula da shi wanda wannan karatun cikin ahkamul jana'iz zamu ga wannan karatun da ikon Allah subhanahu wataala da ka son samu ne ka kaiwa mara lafiya ziyara in bai da lafiya kuma kai masa kai masa addu'a abu na bi jama'a ba laifi marar lafiya ya ba da labarin abin da ke cikin rashin lafiya ce wallahi ni dai na san abin da nake ji ba illa bane ba ba wannan bane ba kana kai karar Allah wajen bawansa bane tuna gashi manzo sallam bai hana sa'ad ba cewa cutar da yake fada ta yi masa ta kaka gida saboda wala Allah akwai maganin da zai iya ba su ko ko ba ku fahimta ba karba ne kaje wajen likita abinda ba a bukata shine ka sa cewa wai ganin likitan shi zai sa ka warki allan ke sa ka warki amma da kuma ta hanyar bin sababin shi likitan a wani uku kuma ana karantar da mu duk abin da za mu yi na rayuwa to mu dinga shawara da malamai duk abin da za ka yi na rayuwa alaƙarka da allah subhanahu wa ta'ala to ka zama to kana shawara da malamai domin su haskaka maka al'amarinka ka dinga tambaya kakka zauna kana al'amari cikin duhu ka zama to mai tambaya kada ka je ka yi abu cikin sai ka baci kuma sai ka dawo kana kana inda inda tun aka tun za a ake shawara ba sai ba sai an dawo ba daga farkon al'amur ka zama to mai tambaya game da sha'anin al'amari na rayuwa sannan kuma ana son mutum in Allah masa wadata to ya bar ma iyalinsa wani abu kakin ya mutu ba illa bace amma abinda ba a son ka ta kokarin tara musu kace su kake tara ma ka san akwai wasu sakarkarin mutane ku yi haƙuri jama'a don Allah da ku yi haƙurin kalmar ta yi tsauri sai ga mutum yana ce a wallahi dukiyar nan ta suwa na ta ta diyan shi tare shi ba ta shi wace ta su ci ga masu dukiyar nan ba dukiyar su wace dukiyar ka ce tun da kana raye in ka mutu ke tasu eh amma tun da kana raye ta ka ce kai za ka yi wa Allah aiki da ita kuma kai Allah zai bai walada idan kuma ka rusa ka mutu ka rusa dukiyar in kai baka yi aikin Allah su suka yi aikin Allah su su za a bai waladan ba kai ba za a bai waladan ba mai ci karatu kuma ya kamata masu kuɗi su ci tsoron Allah su dinga koya wa iyansu kyauta ya ku dinga karantar da iyanku kyauta don karkace ka mutu kamar ɗanka ya zama to alaƙa cikin al'umma baya baya amfanar da kowa daga shi sai mata ce kawai sai kannan sai iyalin mata shi dangin ta kawai duke watsar da su sai dangin mata ce kawai ko ba ku fahimta ba wallahi akwai wanda fa duk shekara zuwa shekara sai tana mata da kayan daki amma abun takeici da abun haushi ka zo ka tada inda iwarsa take zaune abun sai ya faka haushi wannan musiba ce ina fata mun bace karatun to da ka yi zamanto muna nuna mabiyan mu zamanto masu masu kyauta a rayuwa sannan kuma ashe ciyar da iyali ba karamin al'amari bane mai girma ba karamin al'amari bane ka zamanto kana ciyar da iyalinka na cikin ayyuka mafi alkhairi mutum ya dinga ciyar da matarsa da 'ya'yansa anan ne nake cewa duk gauro ya kokari ya je zuwa armi wallahi alazim in dai kana son lada ka shiga aljanna ko da wurwuri kaga ashe nan zamu fince wa ashe mai mata sai ya riga gauro shiga aljanna ba shakka kamar da mai mata biyu zai rage mai guda shiga saboda ana aiki da ciyarwar ita kanta akwai alharrai a kanta kwarai da gaske shi yasa duk wanda Allah ya horewa abun yin aure to ya je ya aure akwai cikin aure akwai lada mai dimbin yawa za ka samu ladar ciyarwa kuma ga ladar soyayya ko kuma ga ladar haƙuri domin ka raba aure zamantaki kasa wanda bai yi auren ba daga can nesa yana ganin abun kamar kamar rayuwar jin daɗi ashiya romasiya ta fi yawa yana ganin kawai duka jin love ce ake yi so wanda suka yi kuma su samu ka ai cikin zaman auren gaba ɗaya kashi ɗari kashi tis'in da tar duka haƙuri da ake shi to kaga kuma ai akwai ladan haƙurin ai akwai ladan haƙurin wanda duk wanda bai aure ba ka gani kawai ganin yake fa in yare tana gidansu tana yawan turo masa mesaji kullum i miss you i love you sai na ganin haka za a dawwama shi kuma bai san waye baka wajen rabbi ka zul jalali wal ikram bane hakuri ne ke zaman aure kawai hakuri ne hakuri ne ke zaman aure Allah ya dace da mu ta kai jama'a duk wanda ke gwabro ta yi zuwa aure in kuma guda gare ka to in Allah ya yassare maka ka cika sharuɗa domin akwai sharuɗan ƙarin aure kuskure ne mutum ya ƙara aure bai kai matsayin kare kaka ji an ci a ciyarwa akwai lada kuma kai gudan ma tana ta fama take maneji kuma ka zo ka tsaro mata wannan kuskure ne mafiya yawan maza ba sa adalci a wannan bangaren wallahi musamman ku yi haƙuri musamman ustazai eh musamman ustazai sai ka gudan ma haƙuri take da shi malam gudan ma ta kanta haƙuri take da shi dan rabanta da a zo a yi shina shina da kaza ta manta amma kana ba shi zakar jika da ribiya ta zuwa ƙara arbi kashi sun rahun kanki a ga yaya akwai sakarci wallahi akwai sakarci kawai daga baka zakar jika da ribi kaje zuwa arbi wannan yana cewa kai baka san aikin da kake baka san meye manufar yin auren ba ai akwai akwai akwai manufa akwai ahdaf na yin auren kuma akwai ahdaf na ƙarin aure ai da mutane suna ƙara aure ne maza suna ƙara aure ne a mataki guda biyar nau'in mazaje suna ƙara aure a mataki guda biyar akwai wanda yana ƙara aure ne don dai ya fita takeicin matarsa akwai abin da take shuka masa to yana yi ne bari ya yi dai don dai ya ta takeicinta ɗai ke na ko akwai wanda yana yi kuma don na ga suwa na sun yi aikin rikin mu dufa da mu kowa bibbi gare shi to ni ma ana kullum ana min abokin gauro abokin gaure so wannan hamasar ta kama sai ya je ya ƙara aure akwai wanda kuma yana yi ne a'a kawai don dai shawa ta rayuwa shawa ta rayuwa shi kuma akwai wanda yana yi ne kawai don dai auren yana ibada ya cancanta ya ƙara sannan kuma akwai wanda yana yin aure a'a nan dai ya birge al'umma to duka wa'annan hudun ba sa da lada wanda ke da ladan yin auren shine wanda yayi dan neman yardan Allah yayi a matsayin ibada ya kai matakan ƙarin aure matakan ƙarin aure mai sunce sune kamar haka abu na fari shi ne zaman to kana da kudura cikin abu guda biyar duk wanda bai mallaki abu guda biyar ba kuskure ne ya ƙara aure abu na fari lafiya uwa jisidiyya tana da lafiya za ka yi biya wa mace guda biyu bukata akwai wanda gudan ba hakan take da shi to kuma ka je ka ƙaro tabin ka gaji dari ne za ka akwai bukata sai kana da lafiya za ka iya biya musu dukkan biyun bukata abu na biyu ya kasance za ka iya ciyar da su gwargwadon hali za su alal akal ka bai su kowace da ci abinci sau uku a wuni alal akal cikin musu da yawa ba ta su ci abinci sau uku da wuni alal akal da aka ce wannan ko kun fahimci karatun e cikin ba a ci ba da yawa wai ka san su mata Allah ya hada jinin su da cin abinci e to alal akal dai sau uku a wuni shi ne shi ne shay'un tabi'i abu na cirke nan ko sannan kuma abu na na uku ya zamanto za ka iya yin adalci a tsakaninsu adalcin nan kuma cikin abu guda biyu ne wajen raba kwanciyar aure ɗaya kenan ko to da kuma wajen wajen mazauni da kuma ciyarwa eh so tare wasu mazan ba sa yin adalci ga mutum matas tana cikin gida sai a ɗauko mu'amariya a kamata gidan jika tamanin tun wacin tana cikin gidan laka wannan ba a yi adalci adam ba dole sai an daidaita keke da keke gidan masu an daidaita illa Allah ya kasance wacin tana da ɗiya wannan ba da ɗiya to sai zama to ɗakunan sun bambanta amma kalar gidan kan ya bambanta jama'a ji dali akwai fa aiki akwai aiki wajen ƙarin auren nan ba ya zama to dole za ka iya yin za ka iya yin adalci a tsakanin a tsakanin wa'annan matan matan naka ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu to da haka almuhimu da karin aure in mutum na da halin yi zai iya karawa eh sannan kuma kana da shawar zai biya mu bace gwa biyu bukata zaka kai da wannan shawar ragaba to ba laihi ba laihi ka je ka kara auren in za a yi kuma sai a yi da kyakkyawan da kyakkyawan niyya wannan hadisi abin da ke karantar da mu a daga cike da sai hadisi alhadis sani wa 90 ba'da al-mi'atayn hadisi na 200 da 92 an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda waye abdullahi dan abbas kinnan shine hibrul umma ko habrul umma malamin al umma sannan kuma tarjaman al qur'an annabi ya bashi shaidar ya san fasara al qur'ani mai girma yake cewa qala kita law anna an-nas ghaddu min ath-thuluth ila ar-rubu'i ina ma a ce mutane sun rage daga ath-thuluth dai bisa uku su dawo cikin hudu mutum in zai bada in zai bada wasiya ya bada wasiyar kyautar wasu abu cikin dukiyarsa yace ina ma a ce mutum ya da mutane sun dawo sun bada dai bisa hudu ba dai bisa uku ba haraba dukiyar hudu a doki dai ka bayo sadaka ya mutu ka ba da wasiyar shi ya ce ya fi a kan ka ba da ɗaya bisa ukun ya ce dalili fa inna rasulallah sallan kala a sulsu wa sulsu kathir ya ce manzala sallan ya cewa a sulsu wa sulsu kathir ya ce kai abin fa akwai akwai yauni ɗaya bisa uku yana da yawa ɗaya bisa uku fa yana da yana da yawa to jama'a tambaya shin ana yin wasici da wanda ke cin gadanka ba a wasici da wanda ke cin gada ga duk mai cin gada ka ba ka wasiyanci misali sai ka yi wasiya cewa idan ka mutu ɗanka ƙarami ɗan amarya misali kenan ku kaso saka suke yi ɗin amaran nan wa ‘yan zinariya ne wallahi ce to wane ko kuma wane kaza ya ba shi na ba shi gida na huri kaza to wannan wasiyar ba ta yi ba in dai har yana cikin mai cikin gadon ka to wannan wasiyar ba ta yi ba bai ba a wasici da wanda ke cin gadinka kana za ka yi wasici ne da wanda baya cikin dukiyarka gaba da a'a yaro da kuke zaune dan kuke ke sai ka kasuwanci sai kai wasici to in Allah ya mai rasuwa cikin dukiyata a bashi miliyan kaza to wannan wasici za a zartar da shi shi ma da sharadi idan bai huce ɗaya bisa uku ba idan mutum ya bar miliyan talatin sai ya ce in na mutu a baiwa wani miliyan talatin da biyar ba za a yi bayar ba saboda ya wuce ɗaya cisa bisa uku amma ya ce a bashi miliyon tattace a bashi miliyon goma sha biyar afon ya ce a bashi miliyon sha biyar cikin miliyon talatin kan kama an raba ne ko to ba zai bayyata a bashi miliyon sha ɗaya ba za a bayar ba amma miliyon goma to shi ma na fusuka malamu suka ce a'a inda miliyon kin talatin raba shi ake hudu sai a bashi ɗaya saman hudun da shi ne fi dacewa suna ganin kuma tun da annabi ya ce wasulsu wasulsu kai shiru a kai to za a iya bada ɗaya bisa ukun kin amma duk wanda ke cin gadon ka to baka cewa ka bashi gida kaza kullu huri kaza ba ka raba mutum bai raba gadon sa ana raba gado ne daga cikin shurut na gado shine sai an zamanto ga gadon ga masu cin gado kuma ga wanda ya mutu kin ba dole ne dole sai an samu wannan za mu gani nan gaba cikin karatun gado in Allah ya yarda da haka jama'a wannan fatawar abdullahi dan abbas ce dai wasu ba da bari suna ganin sabanin wannan allah ya dace da mu sai babi na gaba jama'a shine babul faraid kuma shine babin karshe cikin wannan kitabul albuyu to me kawo alakar kasuwanci da gado harka ce ta kudi ko sai harka ce ta kudi harka kudi ce kudi ce da kudi sai aka rasa cikin kitabul buyu to idan aka ce al faraid jama'a shine jam'u farida idan aka ce kuma al farida ana nihin kamar abinda mutum ya bari rabon ilimi ne na rabon gado alfarari shine ilimin rabon gado kuma shine ilimi mafi tsada cikin al'umma ilimi mafi tsada cikin al'umma kuma ilimin da zai saurin bacewa ilimin da za a waye gari cikin al'umma a rasa mai shi shine karatun gado kun karatun gado hatta cikin ɗaliban ilimi da malamai ba kowa bane yana na bangaren gado to karatu ne mai zaman kansa cikin sabai dai akwai da manzo sallan ya ba su shaida su san gado irin su zaidu zaidu bin thabit sananne ne masanin ilimin gado ne aisha Allah ya kara mata da ta san gado ko kuma cikin karatu kusa aisha ba karamin malama bace ba eh aisha matar mai aiki sallallahu ba karamin malama bace ita in ana doctor ta huce doctor ita ta huce doctor ta huce matsayin doctor gaskiya ta wata matan kursi ita wata kujera ce mai zaman kanta ta ilimi Allah ya kara mata yarda daga ita ma ta san ta san gado to gadon nan sanin karatun gado fardu ne alal kifaya ba kowa bane yake wajibi ya karatun gado amma idza qama bihi al-ba'd saqata anil baqin in kuma duk aka bari to kowa ya ne shi akwai bukatar al'umma ta san ta san karatun gado saboda abu ne wanda yana faruwa cikin al'umma kuma yanzu ilimin ya yi ƙaranci cikin al'umma kuma yanzu gadon da ake tarabawa wallahi azim cikin gado 100 za ka tara da kusan gado 85 duk kuskure aka raba su wani lokacin za a kore wanda ke cin gadon game da cin gadon wani lokaci za a shigar da wani kuma ya ci gadon to za mu zo mu ga suwaye ke cin gado kuma suwaye kama suwaye ba sa cin gadon ka mu sani cewa jama'a annabi ya umarci da ayi karatun gado amma al-istihbab cewa ta'allamul faraida wa 'allimuhu an-nas wa 'allimuha an-nas ku koyi ilimin gado kuma ku karantar da mutane shi akwai bukatar a dinga zama da ɗaliban ilimi ana yi musu bita malamai ba bare ina zance ina ce ɗaliban ilimi na gaba masu malamai masu wa'azin ai a zaunar da su a yi musu karatun gada samu malamai datti za su suka san gadon abinda ake cewa gado su tara matasan malamai su musu keki da keki a dinga ɗauko matsala kaza da kaza ana rarraba ta sai a gwada a kashe mutum a ba a ai kaka a gita tufi an kaza mutum ya mutu ya bar kaza da kaza da kaza da kaza to karawa masa gado ga kudin kasa ta ta lissafi ba ba yau ne aka kudin kasa ba ta lissafi ai lissafin ake yi to mafiya yawan ɗaliban ilimi da an shigo cikin ɓangaren gado sai ka iske su ba sa da ido a kai to mu dage mu koyi karatun gado jama'a to abin da ke sa na farko a ci gado yan uwa abubuwa guda uku ke sa mutum ya ci gado abu guda uku ke sa a ci gado abu na farin annasab dangantaka dangantaka ta jini tana sa ka ci gado abu na biyu annikahu sahih shine ayi aure ingantaccen aure a tabbatar ka aure da ta aure ka kaga kenan mata na cin gadon mijinta miji na cin gadon matarsa abu na uku kuma shine alwala abinda ake cewa wala alwala'i jama'a shine ka intar da bawa intar da misalin kana da bawa sai ka intar da shi ka ce ya zama toɗa to ka hitar da shi daga cikin wata rayuwa zuwa wata rayuwa daga tsakaninku da shi za a kocin gado tsakaninku da shi ko kun fahimci karatun masha Allah to wa'in abubuwan suke sa mutum yana cin gado ne ta hanyar wa'in abubuwan guda uku ko ta hanyar dangantaka ɗan wanka ne na jini kuma ya ce harkar jini fa harkar uba ta fi ƙarfi akan uwa ko kuma haraka ta auratayya ko kuma haraka ta wala'i to kuma akwai abubuwa guda uku suke hana mutum cin gado abu na farin shine ka kashe alqatalu kashewa ka kashe wanda zaka ci gado ko ka zama to silar kashe shi babu baka cin gadon sa baban ku ne bai baku kudi sai ku kwambil da wasu zuwa kashe su dan abu a ku dukiyar to in aka gano haka ba za ba ku gadon ba ko uba ya sa kashi ɗansa don ya ci gadansa ba za a ba su kuɗin ba dalili bahari masu cewa man ta'ajjala shay man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi ku rike wannan kada man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya gaggawan samun abu kafin lokacin yin abun yayi ko to ana haranta masa samun shi yanzu duk wanda yake son kawai farat ɗaya ya zan mai kuɗi kawai sai yake kaji ana kiran shi ɗangwacce ɗangwacce kawai farat ɗaya ala uke ba bai hirma ne ba a cika samun abin haka ba kawai duk wanda ya gaggawan abin aika lura ko kasuwanci mutu ya cika gaggawa shi dai ya kaɗa to wala bai samu su aikin sana'ar hannu in mutum ya zo koyo yana gaggawar shi ma bari ya iya ya gudu na wurin shi ba zai iya ba haka ilimi karatu in mutum ya zo makaranta yake son kawai gobe a harajin shi shi masu mummin bayyana inna alhamdulillah ba zai iya ba man ta'ajjala shay shay'an qabla qabla awanihi uqiba bi hirmanihi ina fatar mun fahimta to jama'a na farko kashewa abu na biyu shine rizq bauta tsakanin tsakanin bawa wanda ke cikin halin bauta ba zai gaji dan uwansa ba dalili idan misalin kana karkashin wani a matsayin bawa sai dangin ka ya mutu sai ka ci gadon sa dukiyar taka ba taka bace ta me kai ne wanda yake mamallakin ka shi yasa aka ce kenan kaga ba zai ba za ka ci gadon sa ba abana ku shine kuma a samu addinin ku daban-daban shida musulmi kana kirista ko kuma yana kirista kana musulmi to babu gado tsakaninku da shi to wayannan su ne abubuwan da suke har mutum cin gado a takaice to sai mu ji karatun hadisin ko malaci al-hadith thalith wa 90 ba'd al-mi'atayn hadis na 293 ana abdullah bin abbas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga ma'aiki Allah ya kara masa dake cewa alhiqul fara'ida bi ahliha ku sadar da gado da ma'abuta gadan ku miƙa gadan da wanda suka cancanci gadan masu cin gadon ka cikin maza mutum guda goma sha biyar ne dukkanin wannan kowa daga cikinmu kana da mutum goma sha biyar da kake cin gadon su kuma suke cin gadon ka cikin mata mutum goma ke cin gado cikin maza mutum sha biyar amma idan aka haɗu gaba ɗaya akwai mutum biyar da su ba sa taɓa ba taɓa raba gado ba inda akwai su ba ba su gado ba ba ta yiwuwa a raba gado a zaka ba a bai wa inda mutum guda biyar tun ba bai yiwuwa bai yi in ku aka yi bai yi ba na farin uba ba taɓa raba gado ba barabin uba ba ku gubaita na biyu uwa ba ta taɓa faɗuwa ba taɓa raba gado ba barabin uwa ba na uku ɗa ba yadda za a yi raba gado ba raban ɗanɗanka na hudu miji ba yadda za a yi raba gadon mace babu raban mijinta a yin su ana ce suna rai da rai da aiki in suna da rai in suka mutu shi kenan galin ya sauka kansu eh na uku eh na hudu eh mata mata da mata da biyar miji wayannan ba sa fara cikin gado in ga su aka hadu za a raba gado in dai wayannan suna raye dole sai an ba su gado in suka haɗu kuma duka hudun in suka haɗu duka hudun yana da waya a ce duka bayan sun haɗu ko sai a ce duka hudun sun haɗu e duka hudun sun haɗu sai a ce ga uwa ga uba ga ɗa da ɗiya kenan ɗiya ko suna ciki yan ce ɗa da ɗiya tana ciki sannan kuma ga miji ko kuma mata ai kaga baiwa a samu miji da mata lokaci guda kuma ce a zara zara ba ga daga cikinsu dole guren ya mutu to bari mu kashe miji ya mutu ya bari a kashe mijin sai zaman to kenan wanda za su tafi gadon a nan kai uba ne da uwa da 'ya'yansa da matarsa su ne masu cin gadonsa duk wanda kenan bai cin gadonsa wa'annan su ne magadansa in ku mace ce ta mutu namiji ne ya mutu mace ce ta mutu to kawai mijinta yana ciki babanta yana ciki mammata tana ciki ‘ya'yanta suna ciki wa'innan ba sa ba a taɓar bagan gado ba ‘yan su ba yadda masarbansu ba su ne farko ko da ko abin ya yi saura kuma su ake baiwa har yau za mu ga waye kamata a baiwa a cikinsu ko kuma bai ci karatun jayyid sai alamin allah ke cewa fa ma baƙi ya li'aula rajulin zakarin abin da ya saura to na mafi kusanci daga cikin maza ne wanda ya fi kusa da mamaci shi ake baiwa shi idan mutum ya mutu misali idan mutum ya mutu sai bar babansa da mamarsa da ‘yarsa da matarsa ko kun fahimta ya barwa dawa babansa ɗaya mamarsa biyu ‘yarsa ɗiya mace uku sai kuma ya bar matarsa kaga wa'annan su ne kadai za su ci gado a wannan lokacin to sai mu ce ita matar mu fara da, da, da, da mata tunda akwai ɗiya za a bata ɗaya cikin takwas cikin dukiya ne baban tunda akwai ɗiya za a ba sa ɗaya cikin shida dukiya ne mamar za a bata ɗaya cikin shida dukiya ne ɗiyar za a bata rabin dukiya baki ɗaya to sai mace ya za a yi mu fito wannan matsalar daga ciki kusa abin lissahi jama'a muna da ɗaya cikin shida ɗaya cikin shida muna da ɗaya cikin takwas sannan kuma muna da rabin dukiya sai ka haɗa matsala 24 kusa mai 24 ko? to sai ka lissawa 24 24 algarda 24 sai ka raba ta so 24 sai ka raba ta so so takwas da fara fi da matan a san wa kenan uku zai bada ko saka kuma ta 24 muka ce eh uba ɗaya cikin shida 24 ka koma 24 su kai raba ta so so so so shida hudu shi zai bada rabon uwa shi ma hudu ko kuma ta sai kai 24 sai ka raba so so so so biyu sha biyu to yanzu sai ku haɗe su da uku da hudu da hudu da sha biyu za su waku 23 haka ne? eh uku da hudu ka hada da hudu ka hada da hudu ka hada da sha biyu masha Allah ashe na gane lissahi za su tashi 20 nawa 23 sauran kashi nawa sauran kashi ne ko to sai mu diba cikin wa'annan mutanen guda hudu wani namiji ne fi kusanci da mamacin uba to sai a ce wannan kashin ɗaikin da ya saura uba za a ƙara mashi asibu ne saboda ya fi kowa kusanci da mamacin kun baci gada bari ba ku misali ba na da kulisa da kyawu mutum ne mutu bar miliyan talatin mutum ne mutu bar miliyan talatin kuna gane karatun jama'a ya so nake mu iya zaban gadon nan mutum ne mutu bar miliyan talatin sai da mutum masu cin gadonsa mutum hudu ne da matarsa da ‘yarsa guda ɗaya da babansa da mamarsa muka ce matarsa na da ɗaya cikin takwas saboda tana da ɗiya ta ya shi da ɗanɗa mahaifiyarsa na da ɗaya cikin shida babansa na da ɗaya cikin shida yadda kuma na da rabin dukiya yanzu sai ka raba miliyan 20 miliyan 30 so 28 24 miliyan 30 so 24 ɗaya da ɗari biyu da da hansin to yanzu ya za a yi mu hiddo wa'ancan kason a kowace a bata nata rabo ko sai mu ce to yanzu wannan ɗaya da ɗari biyu kin nan afuwa sai ka dawo to ɗaya cikin takwas sai ka raba 24 24 so 8 24 so 8 suka baka uku ina a yanzu muna nan yanzu wannan miliyan 1,250 sai ka buga ta so uku miliyan uku da da 750 wannan shi ne rabon matarsa ta aure in su hudu ne masu shi za a ba su raba in su biyu ne su za a ba su raba in ita kadai ce shi za a ba ta ita kadai in su hudu ne kuma shi ne har yau ne bai canza ba canza su raba kayansu kenan muna da kusan miliyan 26 da wani abu masha Allah to mu zo yanzu sai ka ɗauki miliyan 1 da jika 250 kinan ka buga shi so hudu miliyan 5 uwa wannan kasan uba ne uwa ita ma miliyan 5 gare ta to sai ka ɗauki miliyon kinnan 1,250 kai ka buga so sha biyu suka tashi miliyon goma sha biyu to yanzu in ka hada ga miliyon uku da ɗari bakwai da hansin ga miliyon biyar ga miliyon biyar ga miliyon sha biyu za su ba kusan miliyon ishirin da tara ne miliyon ishirin da takwas da wani abu miliyon uku da ɗari biyar da ɗari bakwai miliyon uku da ɗari bakwai da hansin ka hada da miliyan biyar gida ka hada ka kara wata miliyan biyar ka sa sha biyu na yana uba ishirin nawa ishirin da takwas da dari nawa zai saura cikin miliyan in wanta 30 miliyan miliyan 1,250 kaga shi ne a tushen abin ko to yanzu an ba kowa na sharabu kowa ya sabu yanzu miliyan 1,200 ta hayo sai a ce a ƙara wa oba wannan miliyan 1,250 saboda shi ne kowa kusanci da ɗanɗansa an ƙari gada ko mace karatun wannan shi ne rabon gado haka ake rabon gado a musulunci ina ma birkita ne da sauƙi kwantana aka yi shi ba birkita kwantana aka yi shi Allah ya sauwake Allah ya sauwake na'am wai kamar yin dusa mm baya eh ya ka daura mai aure da yayi eh kafin ya dawo sai Allah ya mai eh an daura mai ya dawo ya zanta eh Allah ya mai da su a cikin ne eh shi ko wannan mata tana da daɗi ba shakka tana da gadansa na tana da gadansa eh za a bata gado kuma in ya in ta mutu za a ba shi gadonta saboda ai an daura auren baya cikin sharadin cin gado sai an samu kwanciyar aure baya cikin sharadi da an daura auren shi kirin ta ci gadon abu guda kaɗai musulunci ɗauke mata misali da rabuwa ya yi da ita sai a ce babu idda a kanta amma yanzu tun da rasuwa ne ya yi ba su taɓa haɗuwa ba kuma sai Allah ya masa rasuwa za a ba ta gadon mijinta don mijinta ne ko kuma ta wallahu ta'ala alam mu ƙara karatun in muka je karatun ba za mu tafi za mu fito abubuwa nan gaba da kwarai daga cikin gadon jama'a akwai abun nan ba sannan kuma malam za ka mai ita za ta masa idda za ta yi wata hudu da kwana goma tana masa idda a matsayin matarsa wallahu ta'ala ala amin ya hayya eh mhm Mm. eh eh eh yanzu an sami da kuɗi a daidaita kare mai da kuɗi eh amma su sai baka taɓa shiga da shi kuma ka ba shi kace mai ga haƙƙi ne eh yanzu a misali sai an sa daidaita nan kasuwa an eh sai so eh sai shiga ɗari takwas mhm to yanzu kana iya ɗaukar shiga ɗari hudu ka ba shi shiga ɗari hudu na na haƙƙi ne na aikin da ya yi wannan muyi magana da muka ce babu laihi a kai in yana aiki tare da kai karkashin ka a ba laihi kai masa kyauta amma kawai haka ka zaɓe shi cikin iya kai mai shine kuskure shine kuskure wallahu ta'ala alam mun bace karatun ko to mu tega malaji wa fi riwayatin a wata riwaya iqsimul mala baina ahli al-fara'id ku raba dukiya tsakanin dukiyar mamaci tsakanin masu cin gadon sa ala kitabillahi akan tsarin littafin Allah subhanahu wataala fama tarakatil fara'id abunda gadon yayi saura fal'aula rajulin zakari to kuma na ɗa namiji ne wanda fi kusanci da mamaci to wata matsala nan jama'a mai haƙuri sai murhi a kanta ku bani hankalin ku bani hankalin ku nan ku bani hankalin ku nan Wa alaikum salam. na'am ina tambaya kamar da za ka ci ana hausa wannan ci gaba eh kamar yanzu ina da kuma wani kuwa guda eh eh da babana kamar da zai eh yi idan ya ce kamar ta yi haka da sunan zuci na ba ta kowa ba ne na na da na za a iya zan iya wannan
Ƙau- ƙaura sit eh eh su biyu ne kawai ke da kwai to ai tana cikin cikin masu cin gadon ka in dai tana cikin masu cikin gadon ka to ba za ka yi wannan ba da babu ta ciki ne ko kuma a'a ko tana ciki tana aiki karkashin ka to wannan ba illa mun bai karatun nan wata mas'ala mu yi haƙuri mu ƙari sai mu riya kanta kusan da mun yi zancen cewa abin da ya saura za a bai wa uba ne ko to ku addara misali sai ya kasance eh, nan a galo da biza mu raba sai ya kasance akwai ɗa namiji ba akwai ɗa namiji ɗanɗan mamacin to yanzu da ɗa da uba wa ya fi kusanci ɗa ya fi kusanci bisa da u- eh, ɗan mamaci ya fi kusanci da shi bisa da ubansa ko kuma suka jin idan aka zo ƙariya akwai ɗan ɗa namiji to babu abin da zai saurafa wannan miliyan kin ba za ta hayo ba kusan ya za a yi misali sai a ce mutum ne ya mutu ya bar ya bar matarsa da ɗanɗansa namiji ko kuma iya maza da mata mu haɗa iya maza da mata kun baita iya maza da mata da kuma babansa da mamansa sai aka zo da bangado mu bar su wannan miliyoyin talatin idan ka zo za ka raba su sai ka ce uwa eh, matas tana da ɗaya cikin takwas da ka za a ba ta miliyan uku da ɗari bakwai da hamsin an ƙare da ita uba za a ba shi miliyan biyar uwa za a ba ta miliyan biyar kunga kusan yanzu an ci miliyan sha uku kenan ko to yanzu sauran kusan miliyan sha nawa to yanzu wannan miliyan ka- yanzu eh sha bakwai to sha shida da rabi haka za su ta sha shida ɗari biyu da hamsin to yanzu sai a wannan sha shida ɗari biyu da hamsin kin sai a duba ɗiyansa nawa ne sai a ce mis a to ɗiyansa maza guda uku guda biyu ne Maz- ma- mata fa sai a ce mata guda hudu ne maza guda nawa biyu mata guda nawa guda hudu sai a maida su akan duka mata guda shida eh sai a maida su a afwan iyan maza guda sun tashi mace namiji biyu suna kan mace hudu ne kenan iya mata guda guda takwas ko kuma ka ka jimlance ka hada su iya maza guda hudu to ku doka maza guda hudu sai ku yi kilga abin da ya saura divize farkat ko kuma ai divize far witkin mu yi doki witkin zai yi bada lisai da kyau tuna akwai mata kenan kowace mace cikin su za a ba ta biyu miliyan biyu da shika 31.50 shi kuma sai kai fuwade to kaga mace za a ba ta miliyan biyu da jika talatin da ɗai shi kuma namiji za a ba shi miliyan hudu da sittin da biyu da wani abu lizzakari misal hazin unsa ya yi ne wanda shi da rabon gadon kaga yanzu ba a cewa za a bai wa uba shi uban bai da wani abu ciki shi saboda mi saboda akwai wanda ya fi shi kusa da wa da mamaci ina fata mun fahimci matsalar ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai mu kwana akan wannan matsalolin sati ne zawa kuma sai mu dauko su matsalolin na gado kuma mu yi bayani da ikon Allah subhanahu wataala abba za mu ta kashe mutane muna raba musu gado da ikon Allah za mu ta kashe mutane muna raba musu gado fatan mu Allah subhanahu wataala ya sa a gyara a da nake so in ja hankali kan uwa shine tambayar gado ba kowa ake wa ita ba sannan kuma kada ku yarda a raba gado ba a rubuta ba kada ku yarda a raba gado ba a rubuta ba na farin dole sai an san duk suwaye za su ci gadon sai an tabbata za mu zo mu gani suwa mun ce mutum sha bai ke cin gadon ka cikin maza cikin mata mutum goma in aka ramu jibilla mutum shirin da biyar to za mu zo mu yi bayanin kowanne daga ciki sanan kuma mu yi bayanin kowanne nawa saham kishi nawa yake tashi a cikin rabon gado da ikon Allah subhanahu wataala sanan kuma ga yaushe ne ake samun wani ga wani bai cin gado domin misali idan aka hadu da ga misali daga cikin masu gadon ka akwai tsananka to muddin akwai ɗan da ka haifa ko ɗiyan da ka haifa tsarin ka bai cin gadon ka za mu zo mu ga wannan babul hajjar da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu nan za mu kwana sai wani sati in Allah ya yarda wa subhanaka allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh